أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul kulub za mu ta shafi na tamanin da ɗaya shafi na tamanin da ɗaya maratibu su'il khatim Allah ya tsare wato wato wato matakai ko hauhawa ko kala-kalan ko yanayi ko yawan duk za ka iya kiransu na mummunan cikawa wato in an ce mutum ya yi mummunan cikawa allah ka tsare mu wato tana da matakai-matakai ko kuma kala-kala ce iri-iri ce to allah ya raba mu da kowace iri a ciki su'ul khatima ala rakubatai إيلاهما أعظم من الأخرى فأما الرتبة العظيمة الهائلة فأن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجهود فتقبض الروح على حالة حالة غلبة الجهود أو الشك فيكون ما غلب على القلب من عقيدة الجهود جابا بينه وبين الله تعالى وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد ما لا يتي yana ambatan Allah kansa da ranarsa ya zama yana ambatan Allah safa da ranarsa yana ambatan Allah a zaune a kwance a ko'ina tunda hadisi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a bijirinsa waje ɗaya ne aka ruwaito bai ambatan Allah shine ban daki ban daki shi ma in ya fita maluma suka ce dalilin da za a ji shi yana gufuranaka in ya fita daga ban daki sai yana ta gufuranaka wato na wannan dan lokacin da aka yi sami yankewa babu ambaton Allah to kaga kenan mutum ya zama yana cikin ambaton Allah din din din to wannan yana taimakawa dan adam a cikin rayuwarsa saboda zuciyar ma ko wani abu ne ya ya bugo ta sai ka ji kawai ta kama salati wannan ba karamar rahama bane da mutum ya shiga rudani sai ka ji yana la ilaha illallah wannan rahamar Allah ce ka san shedanu suna aiki da to da zan ce da matayen amma na dan jin misali wasu matayen da wasu matayen wasu wallahi zaka ga mata idan mijinta ya ce la ilaha illallah sai ce wai lafiya ina nuhu wai kamar an daga musu hankali ana zaune lafiya ina haka kawai ka ringa la haula wala quwwata na wani shikenan daga nan ya daina yana da da safi ya ce la ilaha illa sai ta ce lafiya mai gida lafiya wato ba a ta la ilaha sai ba lafiya shine ma'anar magana kenan alhali ko ya kamata duk motsi yanda ka san kana numfashi haka na ambata Allah ya kamata ya zama da ta da duk inda ka motsa ka ambaci Allah domin sai ka dace wata dan kuma ga mala'ikun sun zo za ka tafi kuma bakin damar abin da ya iya kenan da haka za ka ga wani da ko bacci yake yi mafarki mara kyau za ka gaya tashi yana salati saboda bakin ya saba salati ba zai tashi yana wasu maganganu na yana na eh saboda abin da ya saba ke Allah ka sabar da bakinmu da salati to wanne Kaduna Zaria ba to kasi Allah kiyaye wallahi wani kondakto ne tashi ta same shi a nan hanyar kaduna kuma kaduna zariya ne hasunan aka yi yana nun magashiyan aki da aka zo aka ce kai wannan fa numfashin mutuwa yake ana tsaya kan shi ana la ilaha illallah ko sai kama Kaduna Zaria Kaduna Zaria Kaduna Zaria mu wallahi wanda yake wajen shi haka nan rashi ya fita kuma yana faɗan Kaduna Zaria nan kowa na ji eh saboda bakin ya fara ya sa mu faɗa da Kaduna Zaria to kaga yanzu misali conductor da zai ta aiki yana kiran waje ko nan zaka ce babu akar mu babu akar mu ka kirga babu akar mu da zai faɗa a yini ha misali nake ma ka conductor da yake cewa babu akar mu babu akar mu a rana ɗaya sai ya faɗi babu akar mu so dubu na haka zai wuni to ka inda la ilaha illallah yake faɗa haka nan zai faɗi abin da bakin yake yake ta faɗa kuma ka ga yadda shaɗin yake mutum wani lokaci bakinsa na gaigayi shi kaɗai ma yana son ya yi magana to kaga abin da ya kamata kawai sai ya ta salati subhanallahi walhamdulillahi ga suna amma wani kawai sai ka ji ya tsaya wata yayin ko wani baiti na dan kwairo ko yayin ko wani baiti na mamman shata na eh bakin shi yana sha'awar magana tunda yake shedan bai san ya samu lada sai dai ya bi abin nan zunubi wata rana muna gosulo da wani mutum wani bahaushe sosai ya ci kayan hausawa a motar shi mai kyau amma ya sa kuma yana sa mun waƙan shata yana tabi yadda ka san karatu wallahi na ce na kusa da ne ce kaga na ce kaga mutum ina ma a ce karatu yake bi haka yana bi bil haqqi ga mu gashi dan da ka tara ji abu amma yana bi babu harafi da baya iya faɗa yana ta shan abin nan kaga da yana ta tarawa hmm wata kila sai ya wuni yana wannan na maimakon abu haka za ka zo ka samu mutum mai ɗan ƙaramar sana'a misali ko a ɗan kantin shi kaɗan wani mai masara maimakon ya ɗan sa wani abin da zai amfani zai sa waka na eh yana ta shan waka kuma duk sharri shaidan ne a gidajen mai sai a ce a sa waka idan mai hankali ɗaya ya kalli waka me ne waka ba babu komai a ciki ba haushe ba da ya gama da yake yana da ilimi sai ce wai komai komai daɗin kiɗa yadda ya shiru ya fi shi to kaga kuma kuma suka ce komai daɗi shiru ambatan Allah ya fi shi eh Allah ya samu zama masu masu ambatan sa to shine mala yace shi mumini wanda zuciyarsa take kubutacciya akwai san Allah a cikin zuciyarsa to shikenan ya zan yana da himmantuwa wajen Allah to shi Allah yana kare shi da irin wannan mutuwa yace kai ka ce wuta ce masa take ya kai mumini hasken ka ya ya ya duka shi wato wato mene mene lahabun wuta balbali me ya hasken ka ya dusa shi balbali na kaman yace kaman wuta haka take ga ma saboda me in dai mutum yana ya tsaye da sallah ya tsare musulunci ya tsare la ilaha illallah a cikin wannan rayuwa da muke to kuma Allah zai taimake shi yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah zaka ga taimakon Allah ya zo sai mutum yana ta kira la ilaha illallah wani malami da ya rubuta wani littafi akan likita ne dan Saudiya ya rubuta ya ce ya rubuta mutanen da suka mutu a gabansa yana ta ba da tarihi ya ba da mutanen da suka yi mutuwa mai kyau ya ba da mutane da suka yi mutuwa marasa kyau duk ya ba ne a matsayin wa'azi a ciki yake cewa wato mutum ya zama mutumin kirki ya ce an kawo masa mata ba ta sai inda take ba ta daɗe a kwance a koma ba in ba ta san me take yi ba ta yi kusan wata da watanni tana asibiti ya ce abin da ya ba shi mamaki yana kanta kawai sai ga mata ta tashi ta zauna wanda ko motsi jikinta baya ya ga ta tashi ta zauna tana murmushi sai ta ce ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce sai ta koma ta kwanta shi kenan sai Allah ya zara yana magana ne calalle Allah yana kawo gudunmawa ga mutane don mai don su cika da imani Allah ka yi mana gudunmawa ya ce fa muhammad ta faɗa ƙabdun ruhi fi halatin galabat hubbi duniya fal'amru muhaddar muhdir لأن المرأة يموت على ما عاش عليه ولا يمكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تزاد الصفة الغالبية غالبة عليها إذ لا آه لا تصرف لا تصرف في القلوب إلا بالأعمال الجوارح وقد بدلت الجوارح بالموت فبدلت الأعمال فلا مطمع في في عمل ولا مطمع في رجوع إلى الدنيا ليتدارك وعند ذلك تعزم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة فإنه ينفو عن القلب هذه الحالة التي أردت له عند الموت فإن كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب وإن كان أقل من ذلك دال مكسه في النار ولو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد أن يخرجه من النار ولو بعد آلاف السنين malaita duk yanda lokacin da za a zara ran mutum ya dace da irin halin da yake ciki in ya dace da halin san duniya kun ga duniyar nan fa matsala ce wallahi duniya matsala ce ga mu muna kanta na ko ba ma so yawa muna so to shi yasa ake cewa musulmi duk soyayyar da za ka mata ka bar shi a nan na ka bar shi a hannu za ka je wata addu'a ta magabata Allahumma ja'al duniya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina Allah ka sanya duniya a hannayenmu amma kada Allah Allah kada ka sanya duniya a zuciyarmu ba ku ci amin ba yawa ta zama tana hannu inda ce tana hannu kaga yan kwabbanka da yan motocinka da gidajenka duka ne ka samu ka ci kajinka ka yi ji abin da za ka yi ka yi sadaka don in ka ga mutum na sadaka ta zuciya a hannu take in ka ga mutum na ake alheri zuciya a hannu take a hannu take zuciya amma in ta shiga zuciya akwai matsala eh Allah tana da wahala in ta shiga zuciya mutum sai zama ba ma mugunta ba ba wai ni ma har kan shi yake wa mugunta to ai mugunta ba a idan mutum ya lallaba kan shi har yayi sanadi ya shiga wuta ya wa kan shi mugunta na wanda kuma ga dama Allah ya bashi da zai shiga aljanna ga dama wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wanda zai bi Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu bi shi to shi ne sai mala ya ce saboda mutum yana mutuwa ne akan abin da ya rayu a kai abin da ya rayu a kai to a kan shi ne yake mutuwa sannan ba zai iya samo wa zuciyarsa wata sifa ba sabanin sifar da abin da ya rayu a kai a ce wai mutum ba mutumin kirki ba shi kenan zai mutu zai zama mutumin kirki na shi ne ya ce yana da hara saboda ya ce juya zuciya a wannan lokaci tana juyuwa ne da irin ayyukan da gaɓoɓi suke aikatawa ya ce kuma a lokacin ta riga ta lalace don ta mutu ba daidai ba sai zama ayyuka ma sun lalace babu wani wato sa rai da ake yi na wajen gyaran aiki sannan ba a sa ran a dawo duniya bare a gyara in dai mutuwa ta zo ba ba maganan dawowa ya ce a lokacin ne kuma hasara take zamo mai girma Allah ya kiyaye ya ce saboda sai dai sai dai idan an samu imani da san Allah wanda ya da su a cikin zuciya to shi kenan wanda yake mai tsawo to wannan yana sa ayyuka su gyaru wannan yana sa ya kankare wa zuciya wato halin da take ciki na yanayin da take ciki na wannan mutuwa yace idan mutum yana da imani mai ƙarfi wanda ya kai kaman kayan zarra to wannan imani nashi zai fitar da shi da wuta daga wuta ko ya shiga wuta kuma zai sa ba zai dade a wuta ba Allah ya sakar mu shiga ma kwata kwata eh yace kuma idan yana da imani koda da ƙwayar zarra ne amma bai da yawa to zai dade a cikin wuta in ya shiga wuta yace amma inda imani koda da ƙwayar zarra ne komai dadewansa zai fita koda yayi shekaru dubbai a cikin wuta ala fasidi shekaru dubbai amma fa shekara a lahira akwai aiki wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu kwana ɗaya a wajen Allah shine lissafin shi shekara dubu da kuke lissafawa kaga nan ce mutum yi kwana ashirin a lahira na? Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu kuma aljannan nan fa da wuta yadda kaga ana nan kamar wasa wasa wasa wata nan da zaka ga mu a cikin aljanna insha Allah na a dama aljanna ba na zan ce ana in Allah ya da Allah ka tsara mu daga ciki ga wuta Allah ya sa babu dan wuta a cikin mu sai a sababu lazi ya tadi ila su khatima dalilai dalili da yake jawo mutum mummunar cikawa Allah ka tsare mu اعلم أن أسباب سوء الخاتمة لا يمكن إحساؤها على التفصيل ولكن يمكن الإشارة إلى مجامعها أما الختم على الشك والجهود فينحصر سببه في شيئين أحدهما يتصور مع الورع والزهد والزهد وتمام الصلاح في الأعمال كالمبتدئ الزاهد فإن عاقبته مخطرة جداً وإن كانت أعماله صالحة ولست أعني مذهبا مذهبا فأقول إنه بدعة فإن بيان ذلك يدل القول فيه بل أعني بالبدعة أن يعتقد الرجل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقده على خلاف ما هو عليه إما برأيه ومعقوله ونذره الذي به يجادل الخصم وعليه يعول وبه يغتر وإما أخذا بالتقليد ممن هذا حاله فإذا قرب الموت وظهرت له ناسية ملك الموت واضطرب القلب بما فيه ربما ينكشف له في حال سكرات الموت بدلان ما اعتقده جهلا إذ حال الموت كشف الجدال ومبادئ سكرات سكراته فقد ينكشف به بعض الأمور فمهما بدل عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطعا به متيقنا له عند نفسه لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة التجائه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقص بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق في إيمانه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقاده الفاسد فيكون انكشاف بعد اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشك أو لشكه فيها فإن اتفق خروج روحه بهذا هذه الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمان فقد ختم له بالسوء وخرج روحه على الشرك والعياذ بالله منه فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما, ما لم يكونوا يحتسبون وبقوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وكما أنه ينكشف في النوم ما سيكون في المستقبل وذلك بسبب خيفة أشغال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الموت بعض الأمور إذ شواغل الدنيا وشهوات البدن هي المانعة للقلب من أن ينزل إلى الملكوت فيدالئ ما في اللوح المحفوظ لتنكشف له الأمور على ما هي عليه وإليك نماذج لسوء الخاتمة المعدي إلى الكفر الله يترم mala ya ce wato abubuwan da suke sa a yi mummunan cikawa ba za a iya kirga su ba wasu suna da yawa ya ce sai dai zai yi shara kan wasu su sai ya ce na farko dai an yi magana a kan shi ne kokonto da musu mutum kawai ya zo zai mutu ya ce shi bai shi bai zama akwai Allah ba ya yi ta magana ya ce shi musulunci ma yana kokardo kuma ba mun karanta shi dan ma yana zuwa na yana so mutum yayi wannan Allah ka tsare yace to na farko mutum ya zama ya hada gudun duniya da aiki masu kyau tare da bid'a bid'a yace wannan karshen shi ba shi da kyau yace ko da yana aiki mai kyau yace amma ba ina nufin bid'a irin bid'ar da ake faɗa ko mazhaba ko abin nan ba yace ba wannan bid'ar ka san yanzu bid'ar ta zama kawai da mutum ya ma bai daidai ba na sai ka ce dan bid'a kawai na mutane suna faɗan bid'a amma ba su san ma me bid'a ba na da yawa suna faɗa har ma malamai wasu suna faɗa saboda in in ka duba fasarar bid'ar da mutum ya zo yana yi shi karan kanshi to shi ma din bayan da za a iya kubuta ba dan bid'a ba na shi karan kanshi in za a yi tsakani da Allah in ya gama bayanin me bid'a to shi ma sai ya zama dan bid'a ne na wanda dai zai ce ma bayanin bid'a shine kawai abin da annabi bai yi ba sallallahu alaihi wa sallam abin da sahabbansa ba su yi ba na abin da bai gani ana yi ya ce a ci gaba da yi ba ko ya ce a bai ba ya ce kawai haka da ta'arifin wannan shine bid'a to ai za a samu bid'a da yawa na ko ba za a samu a cikin addinin kuma a cikin abubuwan da ake yi saboda ai abubuwa da yawa to kaga amma in mutum ya ce ma yana nufin abin da babu asalinsa a cikin addini abin da babu shi babu shi yanzu kaga in ka ce wa mutumin da ya ce a sallan sallan sallan azhar raka uku za a ringa kaga wannan ya zo da sabon abu a cikin addini ya zo da abin da kwata-kwata babu shi ya karye ta addini to akwai bidiya masu kama da haka abin da ba su da na babu su babu babu alamar su ba abubuwan da suke nan saboda me saboda tafiyar duniya Allah yin da yake juya duniya zai kai dole da ana so da ba a so sai sun canza ba za ka iya gane wannan karatun ba watakila sai ka kalli aikin haji na in ka wanda ya kan aikin haji da bari na yi misali ma da shaidan wajen jifan shaidan mu yan yaran nan mun suma zuwa haji tun shedan yana sanda da ina nufin sanda daya ita kadai kuma wajen jifan shedan waje daya in za a yi jifan shedan za ka ga an kawo ambulances ambulances ambulances saboda za a mutu za ka ga an yi shirin lalle za a yi bugawa kuma haka ne a wajen jifar shaidan shi yasa za ka ji wani ba Allah da yake waka ana aikin da wuya hawan alfa na ga wasu sun mutu suna kwanci saboda kawai mutuwa ake duk lokacin da aka yi yunkuri sai an mutu amma yanzu fa yanzu wajen jifan shedan na jin hawa wajen biyar ne na wai na ƙasa ma sauka jiko akwai na saba ƙarshe kasan na taɓa ganin ku da asuba eh da shugaba abin salam ba shakka na ganku kun zo jifa da duhun dare a na can sama eh inda ba da mota ma ake zuwa to kaga in ka ce kawai abin da annabi ya taɓa yi ba na zama bidiya wannan ya zama na aha tambaya ne kawai ka bai shi haka kawai ai kaga annabi ya taɓa yin wannan ba sallallahu alaihi wasallam amma kaga wannan kwatar larura ce ta musulunci ba wai kan zuciya bane ina nufin yasa aka yi an an tsaya an duba da da kan da yanzu wajen jifan shedan din katanga ne shedan din ya girma na yanzu girman shedan din daga nan ya kusa nan na da dududu bai wuce wannan faɗin teburin ba yanzu amma magana da ake ma daga kofar nan ina ga shedan ya kusa wannan kofar kuma duk inda ka jefa shi kenan kai to shi yasa malam shi ma ya maza yace ba yana nufin in yace dan bid'a yana nufin yanda mutane suke kiran ina nufin bid'a kasu a'a yace yana nufin yana nufin da da da dan bid'a wato wanda yake wanda yake wato aqidarsa ya kudirce wani abu akan zatin Allah ba daidai ba ya kudirce wani abu akan sifofin Allah wanda suke ba daidai ba da kuma ayyukansa wanda yake ba haka musulunci yace ba yace ya kudirce abinda sabanin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ce wataƙila ya yi wannan ne da ra'ayinsa akwai wanda san zuciya ya sa su kawai suke abinda suka ga dama a cikin addini ba sun san ba haka ba ne wataƙila abin da ya sa suke suna kan magoya baya na ka san a yanzu rayuwar duniya ko me kake za ka samu sahota ko me na da biwas ba ai maganar biwas nan musiba ce wallahi musiba ce da abokan facebook wallahi malam musiba ce har malamai wallahi sai sun kula wallahi tallahi sai sun kula in ba haka ba za su bayi gari duk aikin da suka ya lalace saboda ka san shi Allah ba ruwan shi fa da kowa duk aikin da kai ba dan Allah ba wallahi Allah ba zai baka lada ba ruwan shi kaga ka'aba da za ka je ka sake ginin ka'aba ka yi sabuwa tal a ce ta rushe ka gina ba don Allah ba Allah bai ba ka lada ko kwa daya ɗaya tal Allah ba zai ba ka shi yana ba da lada ne abin da aka yi don shi shi yasa za ka ga hadisin annabi sallallahu alaihi ya ce ranar tashin kiyama Allah zai taro waɗanda suka ayyuka ba don Allah ba ya ce musu ku je ga waɗanda kuka aiki don su can ku je ku karɓo ladan ku a wajen su wanda ake tura ko don su kowa tsirara ake a ce don su kuka yi kuje su ba ku lada Allah ya tsare mu kaga kenan dole mu kula da almajiran da malaman kuma wannan waya tana sa dan adam ya zama kawai bandari bandari ya ba abin da ke gaban shi yana tan a gani yana yi shi yasa kaga a aikin haji abin yayi nisa kaga mutum yana dawafi yayi haka da kyamara yana tafiya ina labbaik Allahumma labbaik ila da tsoho da yaro wani ma har wata sanda ya samu na ga ya ga da ta labbaik Allah lab yake kowa yake gwadawa kowa yake so ya ganshi yan garin su to kaga aikin hajji na yan garin su shine magana Allah ba ruwan shi da shi Allah musiba ce babba babban musiba shi yasa shi dan kaga yayi likimo ya kwanta abin shi dan ya gama aiki dama abin da yake fata mun yi aiki kar a karba to ya samu ya samu ya samu lago halittarsu Allah kiyaye ai abun abun ba kyau ayyuka wanda suke tsakanin nan adam da Allah ya ce sai an gani ashe za ka tayi cikin dare kana kiyamun lail ma ka sa kyamara ka ce gani ina kiyamun lail oh ana sa to to to to Allah ya sauyi wallahi sharri shedan ne Allah sharri to mutum ya wayi gari duk ayyukan nashi kenan ba wanda yayi na Allah to shi kuma Allah ba a masa wani dodorudo ko wani wayo ko wani ya san ka ya san me ke zuciyarka ya san me kai eh inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama da haka ya riga ya san mu mutun yayi shi yasa aiki ko dan kadan ne kai dan Allah ya fi ne da yawa ba dan Allah ba dan in kai dan kadan Allah zai baka lada shi kuma Allah ya baka aljanna ma da mu kyauta aljanna yake shi yasa zaka ji hadisi ya ba mutane aljanna kan abubuwa eh kanana kanana kare kare yaji kishin ruwa kilaki ta tausaya masa ta je ta ebo ruwa ta baki Allah ya ce ya ba ta aljanna da ya kai mata kare fa ka gani ka ga yake ka ga abin da haka shi Allah haka yake dan mutum ya tashi zai je gaida dan uwan shi a wani kauye Allah ya sa mala'ika ya fito a gabansa ya tare shi ya ce ina zaka ya ce dan uwana ne a can je zumunci ce wani abu za ka je ba ka ce a zuci ne saboda ya ce ce masa to ni mala'ika Allah ya ce in gaya ma ya baka aljanna saboda zai je gaida dan uwan shi saboda Allah a matsayin zumunci ayyuka suna nan wanda yake saboda mai saboda kawai an yi su don Allah shine abin amunu ba wai girman su ba a'a a yi don Allah Allah ya sa mu yi don shi to shine mala yace mutum ya zama ya kudurta wani abin da yake ba haka suke far Allah take ba ba haka akan ayyukan Allah saboda ra'ayinsa ko tunaninsa wanda yake har zai kai shi ga jayayya wanda zai ringa canja abubuwa ya zama ya ruku yace ko kuma ya zama yana yin su ne saboda takalidi jahilci yana koyi ne da wasu kawai idan kuma mutuwar ta zo mala'ikan mutuwa ya bayyana to sai wannan abin kuma ya zama ya bayyana gare shi a wannan hali wanda yake zai ga cewa ashe abin da ya rike nan ba daidai ba ne saboda jahilci saboda ita mutuwa tana bayyana abin da yake boye ya ce haka nan magagin mutuwa a lokacin sai dan adam ya ga abubuwa sun fito masa ƙoro-ƙoro ya ce to duk yadda abin ya kai abin da ya ƙudurtan nan to shi wanda shi ne ya riƙe a zuciyarsa to shi ne fa yake cikin zuciyarsa wato zai zamo shi ne ya tabbata gare shi a matukar yana ganin abin da yake na kuskure kuma daidai ne baya tunanin cewa kuskure ne ya ce musamman idan ya ƙudurta abubuwa ɓatattu a kan Allah da haƙalin shi wanda yake da gagge yana ɗauka abin da ya ƙudurce wanda bai da asali wato gaskiya ne ya ce saboda me ya zama ya yi gurɓataccen imani da Allah ya yi gurɓataccen imani da manzan Allah ya yi gurɓataccen imani da sauran aƙidun musulunci wanda suke da haka sai wannan ya zama ya ya raba shi daga mutuwa wadda take mai kyau sai ya zama lokacin nan abin nan da ya yi imani da shi shine zai gani wannan kuma sai ya zama wato shine sanadiyar lalacewarsa da kuma mutuwa akan ba daidai ba yace to idan yana nan akan wannan barna sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo to lalle mutum yana cikin hatsari wanda yake mai girma yace kaga kenan sai ya zama an cika masa da mummunar cikawa Allah ka kiyaye mu sai ya zama ransa ya fita yana mai shirka da Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu yace waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin suratul zumar suratul zumar Allah madaukakin sarki yake cewa wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun kwatsam sai suka ga abin da ba ta zato ya bayyana da su dangane a wajen Allah ya dauka abin da yake daidai ne sai da zai mutu malaika ya ce ai kai shin me kake ba abin ya ce a kyale shi ya je ya gyara ba kaga hadisu musii salatihi na hadisu mane Khalid bin Rafi wanda ya zo masallaci ya yi sallah manzo Allah yana masallaci maluma suka ce tahiyatul masjidi yayi manzo Allah na cikin masallaci sai ya tashi manzo Allah na kallai sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya je ya yi wa annabi sallama irin ya yi ya yi ta yafin masjidi ya zo gai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwa ya amsa masa wata ruwa amma bai amsa masa ba sai ya ce masa irji'i fa salli fa innaka lam tusalli ya ce ka je ka yi sallah da wannan sallar da kai ba sallah ba ce ba kai sallah ba kuma ka san har ga Allah bai sallah ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bai sallah ba ya koma ya saki ya sake dawowa ya ƙara sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da suka haka sau uku shine sai ya ce wallazi ba a saka bil haqq wallahi la uhsinu ghaira yace ya rasulullah na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wato ban yi wata sallah ba sai wannan wato illa zan koma su du na irin ta zai da haka fa'allimni ta sula koya mun sallah ta sai annabi sallah sai ce in za kai sallah kai kaza kai kaza ya lissafa mun sallah to yanzu wannan inda bai yi sa'a sun haɗu da annabi ba ko gane magana da a ce bai annabi sallah sallah bai ganshi ba sai ranar da mala'ikan mutuwa ne zai gaya masa cewa kai ba sallah kake ba Allah kiyaye a kaga abu ya kwabe kuma ka san dai daga lokacin mutuwa kawai za ka yi ba kuma yanzu ba dawowa ba gyara Allah kiyaye to shine sai yace kuma da fadin Allah da yake cewa kul hal nunabbiukum bil aktsarin amala shin kace musu shin bana ba ku labarin waɗanda suka yi hasaran ayyukansu ba suwaye allazina dallat ayun fil hayatid dunya wanda aikin su ya ya lalace a cikin rayuwar duniya amma wa hum yasabuna annahum yusununa sun'a su sun dauka aiki mai kyau suke su sun dauka abin kwarai suke amma duk suna yi ba ruwa malaika ma ba ba ba ruwan shi da su saboda abin da yake ba na Allah ba Allah ka tsare mu yace kuma kamar yadda yake a cikin bacci mutum yaka aka nuna masa abin da zai faru gobe a mafarki in Allah ya so sai gwada ma abin da za a yi gobe kuma sai a yi wannan Allah yana wa mutane ya ce saboda ran mutum tana ta zama ta ɗan samu rashin tana da sauƙin shagala da duniya kasan rayukanmu irin shagala da suke a duniya irin nisanmu da lahul mahafuz ba a gwada mana kayan da suke ciki duk yanzu mun shagala amma mutum kusa da Allah sai kaga yana ta samu na ana goga wasu abubuwa abubuwa abubuwa wannan kuma kyauta ce daga wajen Allah to shine mala yace yace to haka nan yanda yake a bacci mutum yakan ga wani abu da zai faru a ce kaza zai faru kuma ya faru yace to haka nan fa idan mutum yazo zai mutu yana cikin magagin mutuwa al'amura da yawa suna bayyana saboda a lokacin shagulgulan duniya sun dan sun tsaya so idan dan adam ya zan zuciyarsa ba abin da ke cike sai duniya da sha'awar duniya dama wannan shi yake hana zuciya ta rinda kallon abubuwa wanda yake zai amfane ta da haka ya ce in ba haka ba har abubuwan da suke lahul mahfuz idan zuciya ta yi nisa da kusanci da Allah sai kaga Allah yana gwada wa dan adam sakonni wanda suke za su amfane shi a cikin rayuwa bayan Allah suna mafarki mafarki na gari kawai dai abin da ake gaya musulmi akwai abubuwan da musulunci ya rufe irin annabta na ba wani annabi da zai kara zuwa duk abin da mutum ya yi mafarki ya ce wani akan shi annabi ne to ƙarya yake ai an gane ba wani annabi da Allah zai kara aikowa sai dai in bayan mun mutu an mana tashin kiyama mun tafi aljanna insha Allah wata al'umma in Allah ya so sai yi ya kawo wani annabi amma wannan al'ummar da muke ciki Allah ya gama aiko annabinta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne bakin annabawa ba wani annabi da za a turo yanzu wanda zai ce ma shi annabi ne kawai karkaɗe ka rantse da Allah ƙarya yake Allah ba zai aiko kowa ba yawa amma ana mafarki na ƙwarai ana mafarki kuma a samu sakonni kuma su amfani dan adam amma kawai shi ta shafa na mu annabinmu ya ishe mu na nuhu in kai mafarki mai kyau malama suna cewa yanzu dan kai mafarki an baka addu'a sai kai addu'anka ba ka da wani matsala na kawai abinda in kai mafarki aka ce kai ba za ka yi ba shine in an ce kai abinda musulunci ya hana ko qur'ani ya ce a'a ko manzo Allah ya ce a'a to ko ka gani a mafarki ba za ka yi amma sai aka ce ma ka ringa karanta kulwar lauso bakwai bakwai don me ba za ka karanta ba na ka yi addu'a ka ringa kaza ka ringa sada zumunci dama dama musulunci ya ma wanne ne na karfin gwiwa ne kawai ka samu na na albishir to shine sai mala ya ce wa ilaika namuzat lisu'il khatima ina ga sai mu tsaya nan insha Allah yace zai baka misalan mummunan cika wanda har kike kai ga mutane ga kafirci Allah ya alaikum assalam amin kafin mu kafin kai tambaya bari mu yi addu'a akwai farkon sakataren mu na wannan masallaci wanda da Allah ya karɓi rayuwarsa malam bashir umar shi ne da shi aka yi gina masallacin nan da shi aka yi ta kai faɗita shi da zo Allah ya karɓi rayuwar shi a zaria ina jin an binne shi ƙarfe biyar na wannan yammaci Allah ya ji shi Allah ya sa ya huta ayyukan da ya na alheri Allah maɗaukakin sarki ya karɓa masa abin da ya na kuskure kuma Allah ya yafe masa akwai alhaji alhassan gwagwa shi ma ɗaje da su allah na ɗaukacin sarki shi ma ya masa gafar allah ya ban su gaba ki ɗaya allah ana tara su a jama na ana ta tafiya allah ba mu tsore na amma dai ka san dai ana tafiya allah na ɗaukacin sarki ya jikan wanda suka rasu mu kuma Allah na ɗaukake sarki ya biya kwanan mu da imani na na eh ana roƙon mu ana nufin bahaushe ya ce tsawon rai yana nufin jinkiri mai amfani eh eh shi ne wato in ka kalli kalmar ne gatsau haka sai ka gabe ba ta yi ba amma bahaushe ya ce ya ce Allah ya ba mu tsawon rai abin da ke nufi kenan yana nufin jinkiri mai amfani eh maluma sun yi maganan shin Allah yana ƙara mutum shekaru misali an rubuta wa bayan hadisi ya ce kowa an rubuta masa shekarunsa da wanda zai yi da wanda zai yi to maluma suka tantauna karatu mai tsawo cewa wasu suka ce ana ƙarawa ana ƙarawa misali a lokacin da an rubuta ma za ka yi shekara sittin sai a mada shi tasa'in ka samu ƙarin talatin misali ne sun kawo dalilai dalilai dalilai akwai wata kisar wani saurayi da ke tare da annabi dauda alaihi salam duk suka ka kawo sun kawo kisar wani saurayi ne dan shekara ina jin ashirin yana tare da annabi dauda alaihi salam mala'ika mutuwa ya zo wajen annabi dauda dama mala'ikan mutuwa kan zo wajen annaban Allah sun san san su yakan zo aiki yakan zo kuma gaisuwa lokacin da ya shigo sun ana fada shi annabi annabi dauda alaihi salam ya kalle shi ya ce ah mala'ika mutuwa aiki ka zo ko kuma gaisuwa ne ya ce a gaisuwa ne wato ba wanda ya zo ɗauka sai ce masa amma dai na kusa zuwa nan da kwana kaza ya kira musu kwanaki zan zo ya ce kaga wancan yaron da ke kusa da kai shekarunsa ya ƙare wato daman shekarun da aka ba shi na da zai a duniya na sun zo ƙarshe wato ashirin da haka bayan lokaci kaza ko kwana goma sha hudu zan dawo annabi dauda ya tauziya kalli yaro ya ce ikon Allah bai san shi yaro bai sani ba kuma bai gaya masa ba kawai dai ya yi ta tausaya masa yana kirga kwanaki yana kirga kwanaki a ranar ta yi ta wuce ya ga yaro yana na ana ta sabga da shi kuma ya san mala'ika mala'ika ba faɗin magana ba daidai shi kenan bayan mala'ika ya dawo ya ce mala'ikan mutuwa ka ce min ya ce masa haka aka yi ya ce ranar ma hannazo hannazo ɗaukar ranar shi ya ce ka haji ka haji abin da ya faru ya ce bayan ya fita a nan ina jiran lokaci ya cika yana da dinari guda shida tare da shi da ya fita sai ya ga wani mai bara sai ya ebu dinari shidan da sai ya ba shi sadaka sau na mai barin ya daga hannu ya ce ya ubangiji Allah ka kara yaran nan Allah ka ja kwanan shi ce shi ne sai aka mun umarni cewa to an kara masa shekara 60 60 years 80 kenan wato kaga aikin malaka ya kare ne ya tafi shi kenan duk wannan abin yaron bai sani ba ya ce shi ne sun kawo wannan abu da yawa wanda suke nuna kuma Allah a Qur'ani ai cewa yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit a wata ilaha ma wa yuthbit yace wa indahu ilmul kitab da man shi yasa aka rubuta to yi tallawa zai hana shi shi ya labarwa shi da ka ana roƙon Allah ya ja kwana mai amfani eh kawai dai in mutuwar dai ta zo Allah ya sa kuma mu cika da imani idan za ta zo نعم آمين آمين addu'a hadisi da yace man ta'arra min al-layl mutumin da ya farka da dare yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله sha za a margafar zunubansa in ya tashi kuma ya je alwala in ya yi sallah duka abinda ake so ya yi in ya yi wannan to daman zai tashi kawai lafiya da don an yafe masa zunuban da ya kwanta da su wallah alam amin ya manta a a a to ai dole ai sai an ji bayani bai yi sallama ba ya manta koko ya fasa yin sallama an ka fasa yin sallama ka fasa sallah ne ai kaga wani abu ne daban ya sha bambanci da mutumin da ya manta da haka dole ko wanda ka tambaya sai ya tambaye ka mantawa kai ko ko fasa sallar kai to sai kankanin shi ka tambaye shi idan yanzu kai tahiya kawai ka ce ba ka tashi ka tafi me sunanka ka fasa sallar to kaga wani hukunci ne daban amma mutumin da yana cikin sallah saboda rafkanuwa ai rafkanuwa tana samun mutane har ta ban mamaki wani yana sallah bai san me yake kawai dai gashi ne a tsaye yana littafi ma littafin garuruwa ko ya ɗayi tafiya ne zai kabbara je lagos ya je ina ne ya je ibadan ya dawo shi dashi da sauki akwai wanda gaba ɗaya ma ya sake layi wanda aka ba mu labari yana sallah ya fito da kalkuleto ya har haɗa kuɗi Allah ana gani ana sallah a masallaci na ba zan faɗi garin ba akwai mutumin da ga wanda ya bani labari kuma ya da garin ya gaya mu sallah ake yi a masallaci shi sallar ko la'asar ne yau la'asar liman sai ya yi sallah raka a hudu uku sai ya sallami shi kai shi liman ɗin sai ya ji hanya ya ce aisan mai mamu hanya ba uku muka yi ba kuwa aka yi turus sai wani a cikin mamu ya ce uku aka yi sai aka ce menene dalilin ka ya ce gaskiya uku aka yi saboda ya ce shi ya saba an ana sallah yana da kantina guda hudu ne a duk raka ɗaya yana zuwa yana littafin kayan kanti to yanzu aka yi sallama ya je kanti na uku bai lissafa na hudu ba shi ne hujjar da ya bayan na ce lalle raka a uku ne a ƙara ɗaya na bai ƙara sa kanti na hudu ba aka idan da sallah kaga shi kawai sallah wajen lissafin kanti ne kawai shi ne ha eh Allah ya tsaye gani hawa ya sani kai ne kai ta sadaka ai Allah kaɗai ya san in ka sadaka mai Allah yake kare ka da shi Allah kaɗai ya san me yake baka na Allah shi kaɗai ya san abinda kawai za ka tabbatar da duk yadda ka yi sadaka inda ka yi don Allah za ta amfani ka duniya da lahira za ta ma amfani a nan za ta ma amfani a lahira inda ka yi don Allah sadaka tana maganin musiba kuma ma ai abubuwan da ake ciki ma ai dole musulmi ya ringa sadaka eh wallahi sadaka ya zama dole kar kuma ka dauka wai an ce sadaka kai ba mai kuɗi ba ne ko min talaucin ka ka ringa sadaka ka ringa yin sadaka da ɗan abin da Allah ya hore ma ko biyo wata guda ɗaya ka ringa siya kana ba da shi sadaka an gane na naira ashirin ya ce shi ne ƙarfin ka to ka ringa yi Allah zai baka ladan da yake wa masu sadaka Allah zai kare ka da musufin da yake kare masu sadaka domin Allah yana son a gwargwadon ƙarfin da ya ma ne ka yi gwargwadon ƙarfin ka wallah Allah salwa da dabil kare na musulmi اللهم بارك على محمد وعلى محمد وصحبه لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع يا رب العبد رب العالمين ولا نبا على ذكر سؤال الله يمس غفر الله يساسنا cikin aljanna iyayen mu da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ta suna aljanna malumman mu da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ta suna aljanna yan uwanmu abokanmu maƙotanmu duka Allah ya sa suna aljanna karanta fatiha da sunna alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din sayyidina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin